إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم وراقبوا ربكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن من المواسم العظيمة الجليلة والفرص الذهبية الثمينة ما نحن مقبلون عليه من أيام مباركة وليال فاضلة ذلكم هو شهر رمضان المبارك الذي جعل الله صيام نهاره ركنا من أركان الإسلام وسن نبي الهدى لأمته في ليله التهجد والقيام قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن, فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يقول صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ولا ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أتقاء هذا الشهر المبارك المقبل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da kuma salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokinsa bayan haka mu sani ya bayan Allah cewa daga cikin manya-manyan lokuta masu daraja a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma damammaki masu tsada da Allah yake zaɓa shine wannan kwanaki da za mu tunkare su a wannan mako mai zuwa insha Allahu ta'ala shine wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda duk mutumin kirki yana murna da zuwansa duk kuma wanda ba haka ba wato kishiyar mutumin kirki yana baƙin ciki yana damuwa da zuwan watan Ramadan abinda ke cikinsu na kwanaki masu albarka da kuma darare masu falala wannan wata shine watan ramadan wanda Allah maɗaukaki ya sanya yin azumi a cikin yinin wannan wata baki ɗaya rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci musulunci yana da rukunai guda biyar ashhadu an la ila shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah da tsaye da sallah da ba da zakka da azumin watan ramadan da kuma aikin haji waɗannan rukunai guda biyar a kansu aka gina addinin musulunci musuluncin mutum ba zai tsayu yadda ya kamata ba sai waɗannan abubuwa guda biyar sun tsaya tauhidi ne da kuma sallah azumi zakka da aikin haji Allah subhanahu wata'ala ya farlanta a azumci yini na wannan wata kowanne wato kwana a cikinsa daga fitowar alfijir har faduwar rana babu ci babu sha babu kuma wani abu da yake lalata azumi daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana cewa suna lalata azumi to a nisance su kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a wannan wata mai albarka a dare kowanne dare na wannan wata mai albarka tun daga farkonsa har ƙarshe a rika ƙiyamun laili ana neman yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ku bayan Allah wane ne yake buƙatar wannan lokaci kuma a wannan zamani irin mu da muke rayuwa a wannan zamani zamanin da fitsara ta lalata shi ta yi masa fitsari aikin asha shine abin alfahari wallahi babu lokacin da muke farin ciki da murnar a ce ya zo irin wannan wata mai albarka wanda za ka aikata kaɗan a baka lada da yawa za ka aikata laifi da yawa a baya Allah ya share maka su ya Allah muna roƙonka ka isar da mu wannan wata Allah maɗauki ya gaya mana a cikin alƙur'ani aya doguwa ko in ce ayoyi a jere da Allah ya yi magana a kan abin da ya shafi wannan wata ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta shi akan al'ummomin da suka zo gabaninku an yi haka ne ko kwa samu tsoron Allah samun tsoron Allah ma'ana ya zama yadda kuke tsoron yadda a cikin watan Ramadan kuke tsoron ku karya azuminku ko mutum ya buya shi kadai ba mai ganinsa tsoro yake ya karya azuminsa yana alwala yana tsoron ya kurɓi ruwan alwala gashi ba mai ganinsa sai ubangiji to wannan irin takawar ita ake so ku samu yadda bayan watan ramadana in ya wuce ko ka ɓoya kai da wane ko kai da wance ko da wane ne ba za ka aikata abin da Allah baya so ba saboda ka san Allah yana ganinka wannan shine ma'anar la'allakum tattaqun ya zama an muku wani garan bawul a wannan wata guda da za ka ji tsoron Allah ba za ka aikata abin da Allah baya so ba ba za ka aikata abin da shaidan yake so ba amma za ka yi kokari duk abin da yake Allah ke so kuma za ka samu yardarsa su ne ayyukan da za ka aikata to in ka saba da haka ko ramadan ya wuce ta'adar ka kenan halin ka kenan ka canza ka zama mutumin kirki ina fata da ni da ku Allah ya sanya mu mu zama mutanen kirki to Allah ya kira mu cewa dan mu samu tsoron Allah sannan ya ambaci wanda idan yana halin tafiya ko ba shi da lafiya da sauransu da ya faɗi waɗannan hukunce-hukunce wala Allah kuma a cikin tattaunawa da zamu a wasu makonni a cikin wannan wata za mu tattauna abin da ya shafi hukunce-hukunce amma wannan hudu ba tamu ta farko faɗakarwa ce da kwaɗaitarwa da yin murna da wannan wata da zai zo domin mu samu dacewa da abin da Allah ya tattala a cikinsa na falala da kuma albarkatu. manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisi ingantacce yana cewa qad ja'akum shahru ramadan azumin ko in ce watan ramadana ya zo muku yace shahru mubarak wata ne wanda yake mai albarka Allah ya farlanta muku ku azumci kwanakinsa a cikin wannan wata ana bubbuɗe ƙofofin aljanna kai mai jin hausa daga an ce maka bambanci tsakanin budewa da bubbudewa ka san akwai inda ka iya hausa to wannan lafazin a larabci ma akwai shi bambanci tsakanin tuftahu da tufattahu ana bubbude kofofin aljanna ina masu azumi ina masu sallar dare ina masu sadaka ina masu son yan uwansu ina masu taimakawa iyayensu ina masu kaza da kaza da kaza duk wani aikin kirki da kofar da za a ce mutum ya shiga ta cikinta gobe kiyama to saboda kwadaitarwa sai a buɗe waɗannan kofofi domin yanzu ba kiyama ce ta zo ba amma saboda kwadaitarwa sai a buɗe kamar da zamu zo mu ji a ƙarshen hadisin sannan kuma kofofin wutar jahannama su ma tughallaq haka za a kukkulle su a garmake su ba saboda an daina shiga ba a'a saboda wannan watan na kwaɗayi ne da kwaɗaitarwa ba na razana mutane ba ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a buɗe ƙofofin aljanna a bubbuɗe su ƙofofin wata jahannama kuma a garkame su a rufe su sannan wato hallu fihi shayatin za a samu kangararrun shaidanu yan tawaye rikakkun masu saban Allah masu sa a saba wa Allah sai a daddaure su ba ana nufin ba za a yi saban Allah ba amma manya-manyan shaidanu su za a daddaure a hana su sakat kaga kuwa in an hana manya sakat bai kamata ƙanana su fi ƙarfin ka kaje kana aikata sako ba wannan ita ce hikimar da ya kamata ka kalla a wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fihi lailatun a wannan wata akwai wani dare shi daren shi kadai khairun min alfi shahar yafi shine mafifici sama da watanni watanni watanni guda dubu shine shekara tamanin da uku da wata hudu sai kayi aikin watanni abinan watanni dubu sannan za ka samu dacewa da aikin da za ka aikata a ranar lailatul qadr in ji manzon Allah ko in ce in ji Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani cewa lailatul qadri khairun min alfi shahr nassi ne na alkur'ani sannan kuma nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana na ta mana shi yace man humi man hurima khairaha duk wanda aka hana wa alherin wannan wata faqad hurim lalle an hana an hana masa falala babba mai yawa duk mutumin da ya saki yayi sakaci ya zama cewa watan ramadana ya zo ya fita ba a gafarta masa ba kamar da ya zo a wani hadisin ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lallai tir da shi wannan yayi hasara yayi hasara mutumin da yana zaune da iyayensa har suka rasu bai aikata abin da zai samu yarda su ya samu gafartawa daga Allah saboda da'a da yake wa iyaye ba ya isa hasara ga mutum a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai masa salati ba ya isa hasara ga mutum watan ramadana ya zo ya fita ba a gafarta masa zunubinsa ba ya Allah kar ka sanya mu a cikin waɗanda za su samu wannan hasara Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su samu wato babban rabo a wannan wata mai albarka manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa idan yinin farko na watan ramadana ya zo to ana ɗaɗɗaure wato su shaidanu wa maradatul jinni da kangararrun aljanu kuma sannan a kukkulle kofofin wuta sannan a bubbuɗe kofofin aljanna wannan wani hadisi ne daban wata riwaya daban sannan ya ce in an rufe kofar aljannan nan a in an buɗe kofar aljanna ba za a rufe ta ba har watan ramadan ya ƙare in an rufe kofofin wutan nan ba za a buɗe su ba har watan ramadana ya wuce duk wannan menene kwadaitarwa da jan hankali cewa kamar Allah yana gaya maka ne ya kai bawa ga abin da aka yi maka tattali kuma ai ba ku manta ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa hadisi ne qudsi manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya ce a'addattu li'ibadi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar nayi wa bayina tattalin wani abu wanda babu idan da ya taɓa gani babu kunnan da ya taɓa jin labari babu wata ƙwaƙwalwa da wannan abu ya taɓa ɗarsuwa a cikinta duk labarin daɗi da za a baka wallahi ba a baka labarin daɗin aljanna ba duk abin da ka gani a duniya na daɗi da wanda aka nuna maka a hotonsa na bidiyo da kuma wanda ba bidiyo ba da wanda ka je wani gari ka gani da wanda ka gani a garinku duk daɗin da ka gani to bai kai aljanna ba duk tunaninka da na mafarki da kuma wanda kai a faɗace na tunanin daɗi a duniyan nan to daɗin aljanna ba zai zo maka ba ba shi bane baka san shi ba duk inda kake kwatantawa ya wuce wannan inji Allah subhanahu wata'ala wannan kamar yadda aka faɗi a wancan hadisin to shine wannan hadisin kwadaitarwa ce ka taho mana ya kai bawon Allah ga inda za a gafarta maka zunubanka ga inda za ka samu kusanci zuwa ga Allah aiki ɗaya za ka aikata a ninka maka shi ninkin ba ninki wannan in ba ra'amar Allah ba ina za ka same shi yanzu wani kuma kamar yadda zan ambata nan gaba mutane sun kasu kashi biyu dangane da wannan wata akwai wanda murna yake farin ciki yake Allah ya kawo mana watan Ramadan har addu'a yake irin da yadda ya tabbata daga magabata sahabbai da tabi'ai suka roƙi Allah wata shida suke yi ya Allah ka kai ka kasa mu kai Ramadan Allah ka ba mu rai da lafiyar da za mu kai watan Ramadan in watan Ramadan ya wuce su yi wata shida suna roƙon Allah ya Allah ka karɓi aikin da muka yi a watan Ramadan kai ka ce rayuwarsu gaba ɗaya ba ta da alaƙa da komai sai watan Ramadan sunfi na biyu kuma sai ka samu abin mamaki akwai wasu mutanen da hankalinsu yanzu zai fara tashi watan ramadan ya zo yanzu duk wani mutum malalaci zai fara tunanin ai yana da wata tsohuwar alsa bari ya je ya tambayi malami ko ya tambayi wani likita a bashi fatawar cewa ba zai azumi ba wannan abun ina gaya muku yan uwa na lura da shi ya yawaita a wannan shekarun namu da muke ciki wallahi da ba haka muke ji ba shekaru da yawa a baya yara ƙanana murna suke yi cewa wata ramadana ya zo iyaye mata da manya kowa yana farin ciki amma yanzu kaga saurayi gagar da shi saboda ƙarfi zai iya ɗaga maka buhun siminti ya yi maka aikin awa ɗaya na ƙarfi amma watan ramadana na kusa da zuwa zaka je yana tunanin ai shi yana da wata alsa ma ai kaza da kaza zai rama ko kuma ka ji ana tabgo yanzu nan har wayoyinmu har sun isa da kullum sai ka amsa to ina da wani wata alsa yanzu ya zan yi ciyarwa za a yi koko azumi kowa yana neman kofa abin da za ka yi murna cewa Allah ya kawo ka lokacin da za a gafarta maka zunubi kai kuma nema kake ka zagaye kai wa Allah hila kai wa Allah dabara Allah ba a yi masa dabara Allah ba a yi masa wayo shi ya halicci zuciyarka shi ya sa maka ita tunanin da kake yi ya san me kake innahu alimun bi zati sudur da me kake tunani da wannan sadur da kirjinka da wannan zuciya shi ya halice ta baka kuma wannan abu za ka yi masa na wayo ka ce bari ka zagayo a baka wata fatawa fatawa ba ta halatta haram fatawa ba ta haramta halal ko malami ya karkace ya baka fatawa ta halatta maka abin da yake haramun ne ko ya haramta maka abin da yake halal ne la yazalu yabqa haraman idza kana haraman wa la yazalu yabqa halalan idza kana halalan ba zai canza ba yana nan a halal dinsa in halal ne yana nan a haram dinsa in haram ne ko malami ya baka fatawa shi yasa malamai suke cewa a irin waɗannan lamura ba kowa zai buɗe baki ya sa baki a lamarin azumi ba sai likita amintacce ba likitan da yake kwaɗayin a daina azumi ba akwai wasu likitocin da su gaba ɗaya aikin ibada ba sa so bawa ya riƙa yi kana zuwa fatawa sai sai maka wannan da Allah karka matsawa kanka ka daina azumi ka ji wani ma wanda ba musulmi bane har faɗa yake yi shi fa ba musulmi bane mutum ya zo wurinsa neman magani sai ce kana yin wannan abin da ake cewa azumi in ka ce eh sai ce ka daina to wannan ba abin sauraro bane ne kuma malamai da suka ce a yi fatawa a gun malamai akan abin da ya halatta ko bai halatta ba dangane da azumi to sun ce amintaccen likita musulmi mai tsoron Allah ba haka kawai saboda mutum likita ne suka ce masa a to ina jin kaza da kaza zan iya ko ba zan iya ba shekara nawa muka yi a duniyan nan ai ba yanzu aka fara abin da ake cewa alsa din da sauran ciwuka da siga da sauransu ba tuntuni akwai su rashin sanin su ne ba mu ba ka ce yanzu sun yawaita amma dan me za mu buɗe ƙofa haka kawai mu raunana kanmu akan rukunin addini rukuni ba abun wasa ba ne Allah maɗauki ya kyauta mana don haka ka zama cikin waɗanda suke kwaɗayin watan ramadana ya zo ka yi abin da za ka iya magana ta ba ta babin tsanani ba ne ba tsanani ba ne shari'ar musulunci dama tana da alaƙa da iyawa istita'a quwwa al-qudra al-wus' waɗannan lafuzza su ne shari'a take amfani da su duk mutum in an ce kai abu kaza to yartabitu irtibatan wasiqan bi qudratika wa wus'ika yana da in an ce kai abu to yana da alaka ne da ikonka da damarka zaka iya sallah a tsaye kai a tsaye ba za ka iya a tsaye ba kai a zaune ba za ka iya a zaune ba ka kwanta Allah madauki ya faɗi wannan kuma dangane da azumi shi ma wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya kuma zai wahala to shikenan fa afqara fa iddatun min ayyamin ukhra wannan shine takadirin in ya sha ruwa to zai rama bayan azumi duk abin da aka ce zaka rama shi ka san ko farilla ne ba abun wasa bane don ka ba abu ne da zaka je kana neman wani malami ko wani likita ya halatta maka ya maka rangwame ba Allah ba zai dora mana abin da ba za mu iya ba tunda ya sanya mana wannan abun to ya san za mu iya amma in mutum hakika ba shi da lafiyar to kuma Allah ya san ba shi da lafiya kuma sannan likita ya tabbatar da ba shi da lafiya kuma ba zai iya ba to wannan kuma ma'azuri ne ba za mu ce ba shi da uzuri a shari'a ba lalle yana da uzuri a shari'a amma abin da mutum zai iya shi yayi kada ya bari domin rukuni ne na addini ba abin da zai wasa da shi bane daga cikin ladubba da za mu yi magana a kansu abin da ya shafi wannan wata mai albarka saboda lokaci ya kure mutum ya kokari ya nisanci ƙarya in watan ramadana ya shigo wannan harshen da ya saba zuƙi ta malle to a ɓoye shi kar ka buɗe bakinka ka faɗi abin da ba a yi ba na labari kar ka faɗi abin da ba haka yake ba na abin da ka gani abin da ka gani ka faɗe shi yadda yake abin da kuma baka gani ba kar ka ce ka gani a nisanci ƙarya a nisanci giba waɗannan duk suna rage ladan da mutum zai samu a azuminsa a nisanci an namimanci giba ita ce ambatan mutum da abin da ba zai so ba inda yana nan ka faɗi aibinsa a jiki ka faɗi aibinsa a surarsa ka faɗi wani abu dai mummuna da baya so kowa ya san giba dai shine yi da mutum an namimanci kuma ɗaukar maganar wani ka kai ma wani domin niyyar fasadi wannan shi ma na cikin abin da ke lalata aikin mutum a rayuwarsa to an aka ce watan azumi ya zo waɗannan abubuwan babu hakanan a nisanci alghishi fil mu'amalat duk abin da yake yaudara ne da cin amana da zambo da kuma algushi kamar da muke faɗarsa da hausar ma a cikin abin da shafi mu'amaloli a kasuwa tauye ma'auni tauye lokacin aiki da makamantan waɗannan abubuwa dukkan nisance su a watan ramadan so ake ka fita ran kiyama ran da za a zo da ayyukanka ana aunawa ka yi alfahari da abin da za ka gani na cilin abin da za a nuna maka na aikinka mai kyau kar ya zama cewa kana nadama akan ayyukanka har yanzu a nisanci shahadatu zur da ƙaulu zur ce da zur da ƙarya da sauransu sannan a nisanci kayan kaɗe-kaɗe duk abin da yake harkar kaɗe-kaɗe ne a nisance shi kaɗe-kaɗe kayan shaiɗan ne aikin da kiɗa yake yi shine irin aikin da giya take yi wajen zaburar da kusantar da alaƙa tsakanin mata da miji namiji da mace wanda ba miji da mata suke ba namiji da mace a kusanto da alaƙa tsakaninsu irin yadda giya take sa a je a yi haka wake-wake ke sa a je a aikata a haɗu a zauna a yi alkawari a ce kaza a ce kaza ka yi ƙoƙari ka yawaita karatun alƙur'ani sa time table ɗinka tun daga gobe jibi kafin azumi ya fara ka kintsa a kullum za ka yi shafi kaza na alƙur'ani ko sura kaza na alƙur'ani ko izu kaza na alƙur'ani ka tsara wa kanka wannan lokacin duk abin da ba wannan ba ka yi ƙoƙari ka aje shi aje wayan nan kallace-kallace da kake a cikin wayarka ka ajiye su sa alƙur'ani a wayar in ka dage ba ka da wani abu ba za ka zo masallaci ka ɗau ƙur'ani ba nemi a sanya maka ƙur'ani a waya ban sani ba idan an je kasuwa gurin yan download haka ake ce musu ko za ka samu ana downloading qur'ani a sama a waya to je maza yanzu a sa maka ya zama cewa kullum daga safe har dare aikinka karatun alqur'ani ka ribaci wannan lokaci na gaya maka ba za ka yi nadama ba duk abin da ba wannan ba ko za ka bi wata ranka yi nadamar me yasa ka aikata shi a yi ƙoƙari har yanzu a jinkirta suhur daga cikin ladabin azumi a jinkirta suhur kar a yi shi da gaggawa a bari sai kusa da fitowar alfijir a gaggauta buɗe baki daga magariba ta yi a sha ruwa kar ka ce sai ka ga duhu sannan kuma kai ƙoƙari ka sha ruwa akan dabino ɗanye-ɗanye siki wanda bai gama ƙaiƙashewa ya zama tattauran dabino ba ko makamancin wannan wanda Allah ya hore in ba ka da sikin sai kai amfani da shi dabinan gwargwadon danye danyen takasa gwargwadon yadda ake so shine irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfani da shi shi ake ce marutab in babu shi kamar yadda mu anan ba mu shi da yawa sai irin wannan lokacin da gashi nan ya fara fitowa abinda Allah ya hore ai amfani da shi sannan ka yi kokari ka rika halarto da ni'imar Allah a zuciyarka ka tuna cewa wannan yunwa da kake sha da kishirwa da kake sha ashe kafin zuwan su kana cikin ni'imar Allah kana ci kana sha wani yana kwanciya asibiti ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba kana ci kana sha wani yana nan kwanan uku ba a girka abinci a gidansa ba saboda babu kai kuma ka samu abin da zaka ci za a yi abinci da safe za a yi da rana a gidanka za a yi da daddare to ka gode wa Allah ka tuno waɗannan ni'imomi a lokacin da kake azumi sannan kuma ka yi ƙoƙari ka ciyar da mai azumi ka riƙa kyauta ka riƙa sadaka ka taimakawa waɗanda ba su da shi wannan watan wata ne na taimako duk abin da Allah ya hore maka komai ƙanƙantarsa ka yi ƙoƙari ka raba tare da wani ko ka raba hudu ka bashi in ba za ka iya rabawa biyu ba kwano ɗaya ka samu na shinkafa raba ka baiwa wani Allah maɗaukaki za ka ga zai kawo maka wani ko fiye da shi a lokacin da ka taimaka wani ka yawaita aswaki sannan kuma ka daure ka rika halartar sallar tarawihi a masallacin da yake kusa da kai a masallacin da za ka samu dama ka kusanci ubangiji in lokacin tahajjudi ne a yi sauran abubuwa kuma insha Allahu ta'ala a cikin wannan wata da za mu shiga mai albarka a hudubobi da za su zo za mu tattauna abin da zai ƙara kusantar da mu zuwa ga ubangiji ya ƙara nesanta mu daga shaidanu daga iblis da 'ya'yansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu a cikin salihan bai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من الوقنك كسام إسوانا وتان رمضان لافيا يا الله كبام لافيا الله كبام لافيا الله كبام كما أبند لافيا ذاتي Allah ka kai mu wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su cancanci a ‘yanta su daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna, ya Allah ka sanya in an buɗe ƙofofin aljannan nan dukkan wanda ke zaune a wannan wuri yana cikin waɗanda za su samu damar shiga, Allah ka samu aikata abin da za mu cancanci shiga waɗannan ƙofofin aljannan da za a buɗe, Allah ka nesanta mu daga abin da zai sa mu samu fushinka. Allah ka gafarta mana abin da muka yi a ɓoye, Allah ka gafarta mana abin da muka yi a bayyane, Allah ka gyara mana halayenmu, Allah ka gyara mana halayen dukkan al'ummar wannan ƙasa tamu da dukkan musulmin duniya, ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, ya Allah tashin hankali ya yawaita a wannan ƙasa. Hannaye ƙazamai sun yawaita wajen lalata zaman lafiya a ƙasan nan, ya Allah ka san kowa a cikinsu. ya Allah babu mai kauce maka ya Allah babu mai tsira daga hannunka ya Allah muna roƙonka duk mutumin da duk wata ƙungiya da duk wata al'umma da ta kintsa sha'awar ta ga cewa ta tada hankalin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rikita mana lamari mu kasa samun zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka jefa rikici a tsakaninsu Allah ka hana su cimma burinsu Allah ka lalata tunaninsu Allah ka wargaza dukiyarsu Allah ka sa duk abin da suke so su aikata shi ko su faɗe shi wanda zai jawo al'umma ta wargaje mu zama cikin abin tausayi a cikin al'ummomi ya Allah karka ba su nasara a wannan tunani nasu Allah ka ba mu haɗa kai haɗin kai tsakaninmu da shugabanninmu Allah ka kintsa mana shugabanni Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah kuma ka ba su damar dukkan abin da ya lalace na lamarin al'umma Allah ka ba su ikon gyara shi Allah ka sa mu shiga wannan wata mai albarka cikin rahama Allah kuma ka sa mu dage mu aikata abin da za mu samu yardarka a sababinsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum